أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الكبار العظيم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قطب الأقداري فريد الدهري على الإدلاكي خاتم الهتمين أبو إشهاد على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والهمة والصدق والكمال واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيء ادري لنا بهذا المعتري والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت إحتياجي إليه اللهم إنا نسألك أن تؤدينا ما نتمناه فوق ما نتمنى في الظاهر والباطن وأن تجمعنا في هذه الحفلة المباركة مقبولة لا مردودة وأن ترد كل من أتانا إلى بيت سالما غانما راجها برحمتك يا أرحم الراحمين إنا نستودعك كل ما نفعل في هذه الخدمة يا ربي فاجعله مقبولا لا مردودا yau muna zama na ɗari da tara a cikin jawahirul ma'ani muna magana akan tambayoyi da aka yi wa shautijani yi wa hallilul mashakili almashakil wayanda suke faruwa a cikin ibadat a mun yi magana mun yi tahallulin nuzuli yanzu rabbuna yau za mu yi magana za mu fara da kan tanamu ainayya wala ya namu kalbi wancan mun gane menene tanazzulin in an ce Allah yana sauka a saman duniya to me ake nufi da shi wannan saukan sauka ne jisman yadda muke zato ko kuma akwai ma'anan da yake nufi da shi يحتمل معنيين أو أكثر من ذلك to yau kuma za mu shiga menene tanamu ainayya wasaltu radiyallahu anhu sai da aliyu harazmi yana cewa na tambaye shau tijani an kaudi sallallahu alaihi wasallama fadin manzo Allah tanamu ainayya wala yanamu qalbi idanuwana suna bacci amma zuciyata ba ta bacci wannan riwayan bukhari ne wanda ya kawo a cikin kitabun tahajjudi babu kiyamun laili kenan ya kawo kuma a cikin muslim a kitabul musafirin babu salatun laili ya kawo a cikin abu dauda kitabun tahara babu wudu minan naumi duk ya kawo hadisan a haka فأجاب رضي الله عنه بقوله شاء مدى التجانية أمسى دفت إنسى معناه إلم أنها سد البشرية تركل في النوم أقوي موسي أذكر دان أدن wanda take motsawa lokacin bacci ka adatul bashari kamar al'ada na bashariya in an ce bashariya a jikin mutum to akwai abubuwan da yake faruwa in an ce bashariya to akwai halitta ce wanda mu ba yadda mutum zai iya da ita haka ake yin ta ita jibiliya ce ba ba neman ta ake ba kaman a ce soyayya so ita ma akwai jibiliya akwai muktasiba akwai jibiliya akwai muktasiba wanda jibiliya baka isa ba sai ka jita ta zo muktasiba kuma tsorolinta ake nemanta ake a haɗa ta suna nan kowane babinsa daban in wannan baya shiga cikin wannan wannan baya shiga cikin wannan amma kuma kowane yana zaune zaman aikinsa idan ka tafiyar da aikinka ana ganewa a nan ana tafiyar da aikin a nan ana ganewa wannan na aiki ne ba na jibili ba ne wa kalbu sallallahu alaihi wasallama zuciyar manzo Allah la yazal mustagariqan fi muqaliat al-hadrat al-qudsiyya ba taba samun lokacin da manzo Allah ya waiwaya yayi waiwaya gabarin ganin hadaran qudsiya ba ba taba samu ba zuciyar manzo Allah muta'alliqun bi ru'yatil hadaratil qudsiya bil muraqabati da muraqaba ma yubrizu min hamin al fuyudi saboda duk abin da ke zuwa yake bayyana daga cikin faida daga cikin kyauta na ubangiji yana zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sanin duk ma'aunin da Allah ya turo babu kaucewa ko miskalar zarra ce wanda za a yi wani abin da annabi Muhammad bai sani ba babu shi wata jalliya tajallin da ubangiji ke yi gaba daya sai na rasulullah shi yake dauka wal ahwal halaye wal ma'arif da hali da ma'arifa in na ce hali ba hali irin namu nake nufi ba in aka ce hali a sufanci ɗabi'u ne mutanawi'an sake kiran su a hawa ba hali irin na mutane ba shi ma yana cikin wanda ba yana sauka wata jallatul asma'i da tajalli na sunaye wasu sifati da na sifa tajallin asma'u daban yake tajallin sifatu daban yake bil mulazamatihi kuma yana nan yana lizimtan kowanne daya in ya zo manzo Allah shi aka tsaye shi bi ma'ana walau la rasulullahi ladaqqa wan mahaqa wa fana al khalq kulluha ba dan manzo Allah ba tajallin manzo tajallin ubangiji daya a ce babu wanda ya tsare a bar shi haka kawai to da halitta ga baki ɗaya da rasa ta ba wani halitta za ta iya ɗauka annai mahmudu shi yake iya ɗaukar tajallin ubangiji in ya ɗauka shi kuma sai sai sai ta sai ya ragu kamar yadda wutar nan ke fitowa daga kayan jini to manzo Allah shine kayan jini in ya zo yana fita shi zai fara riƙewa tukuna sai ya rarraba wa ko'ina daidai yadda za su ɗauka daidai yadda za su ɗauka saboda in yana kaucewa to kowane gari zai tashi da bam ko'ina za ta koli to manzo Allah shine a tsakiya shine waris shine abidu shine shine halifatu eh halifatu wanda yake ɗauka shi yasa duk wani abin da aka ce maka babu annabi a ciki ƙarya ne shi babu abin ba babu ko menene akwai manzon Allah lima ya lazamuhu fi muqabalatiha saboda abin da ya lazimci ubangiji manzon Allah na muqabalan wannan abin min al-adabi shine yake da ladabin da zai iya karba daga rabbul izzati wata azimi shine zai iya girmama wannan abin yadda ya zo wal ijlali shi da iya buwayar da abin yadda ya zo yi daidai da shi wa za'ibu matas ta yi kaho shi kuma shine mai rarraba duk abin da ya cancanta min hidimatin wajen hidima wal ubudiyya da ibada da abin daidai fa huwa ala hadal minwali shi manzo Allah a wannan guri da'ibun fi qazatihi tangaran yake fi kazati la yaftaru anhu lahazatan babu abun da zai zo koda kamar iftawan ido ne haka abin ya wuce shi bai san da abin ba zai ba babu abin da zai wuce a wannan fadan sai annabi ya sani wala shkulu wa shagilun babu wani tashin hankali ko wani damuwa ko wani abu da zai iya kawar da idan manzon Allah gabarin wannan abin babu shi hatta aƙalla min lahazatin ko da mafi karanci daga kiftawan ido wa kama kana da'iban kamar yadda ya kasance haka yake ala haza sai ya kazaci yanda yake a cikin zuciyar ma a ya kazansa ma haka yake la yaftaru anu babu abin da yake koya gabar manzon Allah kana da'iban laifi halatu naumi yadda yake baccin da yanda yake faken fadan duk ɗaya ne kai ko yanzu nan hijabai masu yawa za su shiga maka hijaban da suka shiga maka yanzu faɗa mana me ke bayan nan faɗa mana me ke zuwa faɗa mana me ka- me ke bayan ka faɗa mana abin da ke wuyan ka ma kawai ba zai yiwu ba saboda haka duk ka shiga cikin garari saboda haka makasuri ne mudan nasu ba ka da wani abu amma sai na rasulullahi ba haka ba ne na'am la farqa fi mulazamati zalika fi qallati wa wa nawmihi babu wani bambanci tsakanin irin su na- biyu da irin su na kwance yanzu ai kai kana kwance an ce in mutum yana sallah in yana sai bacci ya zo masa in dai zai ji zuwan wanda suka zo to alolansa waye ya zo waye magana lokacin da kake nan to alolanka na nan amma in ba za ka ji zuwan wanda ya zo ba har aka zo aka yi hira a kusa da kai aka tashi to alolanka babu saboda baka nan kaga ai ka tafi to annabi Muhammad ba haka bane shi yasa manzo Allah zai yi bacci ya tashi ya yi sal- ya ce a tashi a yi sawu a yi sallah sai ka ce to ai annabi ma yana bacci saboda haka kai ma bari ka tashi ka yi bacci ka tashi kai al- kai ba sai ka alola ba kai sallah wannan duk wanda suke ɗaukan manzo Allah irin mutane kenan kuma baya yiwuwa in dai Allah bai yi ka almajiran sufaye ba ka iya riskan wannan abin ya zauna a cikin tafiyanka sai kun yi yawo kana ji kana gani za ka saki abin za ka bar shi sai ka wani lokacin ma sai ka hau kan da ka tumi abin ka ce baka yarda da shi ba kafin Allah ya dawo da kai to wancan dama shine ake son mutum ya samu suluki da aiki da jazba suluki da aiki da jazba sai abin ya zamo a jikinka in ya zamo a jikinka to ko yaya abin ya zo ba za ka ba za ka kasa karban abin ba za ka karbe shi yadda ya zo Allah ka kara mana sunan manzo Allah wa ma naumuhu an faɗa maka ya adatul bashariya na kalbu baccin manzon Allah fa inna ma hadduhu wa gayatu iyakansa da isa matukansa wuku'ahu ala hawasihil bashariya ya aku ne akan motsin nan na basharu wala ya ta'adda naumu ila kalbihi baccinsa baya ta'adda zuwa zuciyarsa hatta ya gafal hatta ya gafala an mafali a ce labarta ilahiya har ya rafkanar da shi ga barin mutsala'an hadaran ubangiji kama wa halin bashari kama yadda halin mu yake wala hususiyatin lahu fi hada ba wannan ba hususiya ne gare cikin wannan bal jami'an nabiyina hakaza alaihi salatu wassalam dukkan annabawa ba wai annabi Muhammad kawai ba saboda ai abin da yasa ake ganewa su suke riskan maganin da kwana- kwanakin bayanai wanda wani yake cewa an ce waliye suna da wani ilimin da annabawa ba su da shi wanda ya tashi yake magana a kai sai wani daga cikin ah, yara yake cewa ai da mun kyale ma ba sai mun musu magana ba to ai ba su gane ba ai rashin rashin musu magana ne yasa suke ganin kaman cewa sun kai shi ilimin su su la yaltafituna ila duniya ne bi kulli tarfati amma shi wali yana kallon duniya yana kallon can shi yana kallon duniya kallon sa na duniya a cikin sa yake amma annabi bai isa ba bai isa ba kawai wannan hazaran ne la yattaru an tarfa ba zai yiwu ba saboda a kujeransa to wanda suke kamo kujeran kujeransa irin suke itla'i shine sai mutum ya kai kamar hadarta siddiqiya qurbaniyya da sauransu to anan ne to nan kuma suka zo hadarta sukuti ne ba za ka ji suna magana ba ko misalin zarraci duk abin da za ka yi a gaban su kuma ba za su yi magana za su bari kai kuma anan sai ka zo ka ce to ai ana zuwa ana yin abu na sabawa shari'a a gaban su ba sa magana su kuma abin da suke gani ba wannan suke gani ba a wannan lokacin eh saboda kowane abu ya zo an san sa sa ne an sassaƙawa ne na ubangiji kamar tafiyar maciji ga shi nan an rubuta ga abu kaza zai zai wuce ta jikin wane wuce ta jikin wane har ma liman zai yi sata a masallaci kana gani za ka gaba shi ya yi bayan sa shi ne ya yi dole bai isa ba saboda haka ba za ka yi magana kai wannan kuma suna ganin sun san ka gani ya yi ka sani amma ba za ka yi magana saboda ba nan ne hankalin kai ke ba eh hadaran scrutiny yadda suke kallon abin ya sha bamban wannan yadda yake faruwa sai na Muhammadu Bello ya dawo daga yakin alƙalawa ana tafiya ana mus ana mar kirari daga nesa tsakanin gurin da kiɗan yake tafiya da wajen da wa'inda suke magana ya kai kamar kilomita uku ana jin dawowansa sai waɗansu suka ce wannan shi ne wali kiɗa fa ake ma ya suka zo suka tsaya wajen da zai wuce da ya zo sai ya tsaya sai ya ce musu ku kiɗa kuke ji ni kuma abin da kiɗan yake faɗa mun anta abdullah ta ta'ajjab la ta takabbar ku a kunnen ku ku kiɗa kuke ji amma ni abin da nake ji yake faɗa mun anta abdul kai bawa ne la ta ta'ajjab la ta takabbar kar ka yi ujubu kuma kar ka yi girman kai kaga ji din ba iri ke bane eh a ai ba ai ba ba yanzu ba ne ai dama haka ne ai tafiyan ba ɗaya ba ne saboda abubuwan da ake faɗa musu ai ba iri ɗaya ba ne anta abdul la ta ta'ajjab la ta takabbar kai kai kuma nan abin da zaka karanta sai ka masaranta ga kiɗa kana gani ana yi haka ne ko yanzu muna zikiri ba waɗansu ba jin ihu ake ba su ya tsakaninsu da Allah ihu ake yi an daga musu hankali an ana ta ihu an to ihun ne kai kuma a gurin ka saboda daɗi sai ka ji kamar za ka mutu an jima kuma iya gaskiya kenan wani ma an kada ne shi saboda ɓacin rai sai tashi zai faɗi yana ƙoƙarin barin gudun an ɓata mai ana ta ihu to haka abin yake wannan a ƙaramin level ɗin kenan inda hama amlawu alaina radiyallahu anhu wannan shine karshen abin da Shehu Tijani yayi mana bayani akai wa min ma amlahu alaina radiyallahu anhu yana daga cikin abin da Shehu Tijani yayi mana imla'i akan sa kala yace adadu hujubin allati fawqa al-arsh hijabin da ke kan al'arshin ubangiji saba'una alfu hijabi yace hijabi dubu saba'in ne baina kullum hijabi wa hijabin tsakanin wannan hijabin da wannan hijabin saba'un alfu amin tafiyar shekara dubu saba'in ne wa gilzu kulli hijabin kaurin kowane hijabin kuma saba'un alfu amin shi ma tafiyar shekara dubu saba'in ne kaurin hijabin kafin ka ketara ai wato abin yadda yake idan mutum yana tafiya da daddare idan mota na gabanka kana tafiya to idan tana irin hayakin nan ai wutanka ba ya ketawa na gaba ba gani in dai nozir ya ɓaci kaman a hawa kai ko ba hawa ba in dai nozir ya ɓaci tana fitar da hayaki da yawa to in ka zo ka kunna wuta wanda yake zuwa baya ganin ka saboda karfin hasken kan baya iya keta wannan hijabin baya tsallaka amma in ba hayakin hasken ka ƙarya ne ko gaskiya ne shi wancan ya zo akan gaskiyarsa ko bai zo akan to haka abubuwan yake sai ka keta tukuna ya gabi da ke gaban ka to haka kusan hijabi yake kuma ga shi nan tangaran kowa yana kallon abin da yake kallo kuma kowa yana gani yana tafi akan daidai to haka hijabai suke shi hijabin akwai ismu ma'ani akwai hissi akwai ma'anawi akwai na zahiri akwai na batini akwai yanzu misali sanin Allah da ake cewa ana son a san Allah ana son a san Allah ai wani daga ya zaga ya zaga ya zaga kawai sai ga kamar shirme in ba ka yi shi ba sai ka yi shi a lahira dole ne dole ne sai ka yi dama ka nemi ku daidaita daga nan kafin ka ji ka nemi ku daidaita daga nan kafin ku je saboda dolen ka ne sai an haɗu wannan buɗewan ka gane shine hadisan maza Allah suka zo suka shimfiɗo maka za ka gane me ake nufi kuma sai gane ko ina daidai yake da uskurullaha wala tamutanna illa wa lisanika radabun bi zikrillahi idan mutum yayi aksin misali idan ya saba da zikiri ko yana sune in dai zai yi magana za ka ji Allah yake kira ta yi a lokacin wancan hijabin ne kawar cin yana raye amma in ba haka ba in dukiya ne a gabansa za ka ji yana kiran kudinsa in soyayya ne budurwarsa zai dinga kira to wannan hijaban ake kawarwa da wannan aikin yanzu misali lokacin da muka ji da yi tiyatar nan na safiya ai sa'atu ta ce take har na je kanta ana salatul fati ne har ta fito salatul fati take saboda abin da mutum ya saba shi zai fito da shi don mutuwa ne ma ta zo maka kaga ka tafi a daidai kenan in kina dan kwaro ka haddace shi kenan in na barmani ne shi kenan in na yan two pack ne shi kenan wanda duk ka saba shi kenan to hijaban haka suke amma aikin kai kake yi ba Allah ne zai maka ba eh kai kake yi to shi yasa a ma'arifa daga zaran ka san abu to duk lokacin da abin ya zo sai ka ta to ai na ga ya canza daga abin da na san shi ta ce ya ka san shi kamar magana balarabe nan da ba ce ubangiji ai ni yadda aka faɗa min an ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce ya ce kai gafurur rahimun ne ta ya zan zo kuma samu sabani bayan haka na yarda sai ta karanto mu sai ya jawo sai ce eh wannan ya faɗa wannan ya faɗa annai Muhammadu kuma ya faɗa musu gaskiya hakan ne ka je na yafi maka wannan shine to to to to wannan tarbiyyar aikin da take yi kenan ba wani gu ne zaka je ka ɗauko wani abu a waje kaza ko ka ga annabi Muhammadu ba shi bane ko miskala zaranci a jikinka ne abin yana tare da kai ne in ko baka tsallaka ba baka tsallaka ba dan daga zaran aka zo ana magana ko da kana nuna ka sani kana magana an san jahili ne kawai kana shigogo ne baka san shi ba to haka abubuwan yake to wannan sune hujubun amma kana tsallakawa ana magana da ana mutum yana maganan ya sani ka sani eh to haka abubuwan suke wa ma fauka zalika alamun ruqa abin da ke saman nan shine alamun ruqa kuma shi alamun ruqa yana sama da alamul arshi eh alam ne mamlu'un bil khalqi an cika su da halitta ne nan gurin yani almala'ikatu mala'iku wa kullu hadhihi alhujubu kowani hijabi mamlu'an bil mala'ikati alkirami an cika shi da mala'iku ne masu girma alaihi salatu wannan mala'ikun wa kullu hijabin shi kuma hijabin da yake alamun ruka huwa alamun min wara'i hadhihi alhijabu kullaha duk wani bayansa wani wani alam ko mala'ikunsa daban suke duk wani bayansa wani alam ne duk mala'ikunsa daban suke كلها الطرف الأقصى وهو انتهاء العوالم المخلوقات sunan guri kenan darful aqasa shine yake gaba da alamun ruka to shi kuma gefensa gabaki daya iya nan iya gurin da halitta yake kenan an gama babu wani halitta kuma gaba da nan gurin babu mala'ika babu kowa wa min wara'ihi la khala'an wala mala'an kana Allah wala shay'an ma'ahu wa huwa al'ana ala ma alayhi kana shin idan zaka yi mamaki ba kowa ne ya san idan an tambaye ka da bayan kasa wannan kasa wannan gurin da muke a duniya da ruwa a wannan duniyar namu wanne ya fi yawa bayan ƙasa eh da- da ruwa wanne ya fi to ruwa ya ninka bayan ƙasar mu sau goma ba ma sau biyu ba sau goma yanzu idan za ka je australia idan ka hau jirgi kana yin tafiya awa 24 a kan ruwa baka keta ba a kan ruwa wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi wai ai shine akwai baharul atlantic akwai baharul ba- baharul muhidul hazi ba- bahar baharul din ba- al muhidul mes- atlantic ocean shi iya kallon ka ne sai dai ka je ka fada ko kai kwana ka dawo amma babu inda zaka kula ruwan a duniya ko ta ko ina muna tsakiya ne ka- kai ka ce dan tsibiri ne haka aka aje mu a a- a duniya to tai akwai wani dutse naji rahim- marhum shi abubakar sanda yana faɗa shekara kusan arba'in har yanzu masu abin nan, an kasa gwada nauyinsa a cikin ruwa saboda duk bayan duniya ba dutsen da ya kai shi girma a wannan lokacin ba a iya auna girman dutsen ba a cikin teku yake a kwance yake girmansa da faɗinsa babu irinsa a bayan duniya gaba ke daya kuma a cikin atlantic yake to kaga wanda yake yawo haka ba za ka iya ganewa ba idan mutum yana yawo yana tafiya duniya za ga yawancin manyan rafuffuka ga baki daya duk jirage in za ka yi tafiyar duniya za ka ga suna gefen teku ne a gefen teku suke tafiya a gefen teku da in dai za ka yi wani tafiya mai nisa to dole kana gefen teku ne A'a ba gefen teku ake bi yawancin duniya ko zagaye za ka yi ta gefen teku da ka zagaye. To, kaga wannan alam ɗinmu kenan mutum yana ciki ma bai sani ba, balle ya fita ya je wani alam daban. To daga wa'in nan ne za ka iya gane me ake nufi, kaga akai kuma duk lokacin da kake tafiya kana tafiya akan ruwa za ku yi awa biyu kuna tafiya akan ruwa ba ga karshen sa ba ga inda kuke ba kuna tsakiyar ruwa ne kuna tafiya ko ko maliya da aka tsallaka ana yin awoyi nawa ana tafiya gashi kun yi kusa da makka kuna tsakiyar teku ne kaga irin gudun jirgi to amma ba ku tsallaka ba saboda haka a bar wa Allah tsarinsa sai dai ko mutum ya gane Allah da irin wannan girman abubuwan ne ake son mutum ya gane ya Allah yake wa hada ma'ana qaulu sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anan fadin manzon Allah lailatul isra'i daren da aka yi isra'i da shi yace walam ara inda ru'yata rabbi ahadun lokacin da zan lokacin gani na ubangiji ban ga wani ba min halkihi daga cikin halittan Allah hatta zanantu anna kullu man fis samawa man fis samawati wal ardi sai na dai zatan duk wanda yake halittan sammai da kasai kullum kan matu kowanne babu saboda babu wanda ya isa ya zo gurin an shiga cikin a- a- fana'il fana'i shine menene a- a- a- ɗams- al'amazzati an kai gurin wasu altuhu nun tambaye na tambaye shi wata jani radiyallahu anhu an kauli sallallahu alaihi wasallama da fadin manzo Allah hijabuhu nurun hijabin sa haske ne lau kashafahu da za a yayi hijabin la'atarqat sabat wajahu da komi zai kone ma adrakahu basaru min halqi babu wanda zai iya riske ganin sa daga cikin halittansa to wani hijabin ne fa ajaba radiyallahu anhu sai shaujani ya amsa bi kauli ma'ana hadha anna al mawjudat su halitta kaf mawjudat law nazarat ila Allah law nazarat ila Allah azza wa jalla da za su ga Allah bila hijabin babu wannan hijabin da ke tsakani wa adarakatu absaruha a ce adarakatu absaruha ya gansu su ganshi la atarqas subhat wajhi da ya kona su kaf subhanahu wataala jami'al mawjudat dukkan kowa allati adarakatu absaruha bila hijabin wanda yace zai ga Allah ba hijabi hasken zai kona shi kowaye ولا رجع ولا رجعت في أسرى من طرفة عين إلى أدنيتها الأولى da komai za a mai da shi babu shi kaman farko haka zai koma asarau min tarfata aini kaman kiftawan ido to waye ke tsakanin annabi muhammadu ne shine hijabul azamin nan da ake ba waye ke jibrilu kuma ba shi ai ba kai nan gurin ba ai ba kai ai ba kai gurin ba ai wanda yake cewa lau da lautu an munatan lazittu ai bai bai kai gurin ba ma tukunna eh ai ko shi ya ji magana a gaba da shi manzo Allah ta da shi muryan waye wannan yace ni dai anan aka tsayar da ni kullu inda maqamun ma'lumun ni anan aka tsayar da ni amma ban taba sanin akwai wani gaba da ni ba sai yau akan kiran sallah eh akan kiran sallah eh daga nan ya ji ana fadawa manzon Allah daga gurin manzala ta bai shi ce wannan fa sai ce ni dai anan nake tun da nake ban taba sanin akwai wani mala'ika gaba da ni ba sai yau na ji sai manzala ce ya kauce ya karba abin mutalakin shi eh ai abin kai dai ka bar Allah kawai eh in ya shiga nan ya shiga nan shikenan wa qawlu ma sadafa wa anjali al mawjudati abinda ya datar da shi cikin dukkan halitta wa damirul akhar wannan lamiri na akhar fi fi adarakahu yaudu ala Allah yana kuma wajen Allah ne wal fa'ilu adaraka shi fa'ilin shine adarakahu yaudu ilayhi kenan huwa basruhu والضمير في بصره هو معنى بقوله من حالكه daga halittarsa shi din kenan eh eh gobe zai insha Allah eh amin amin biya rasulullahi ya kauluhu hijabuhu nurun koma baya hijabinsa haske ne fahu ma nura ne hajibani lil halki haske ne guda biyu wanda suka tsallake suka tsare halitta anin nazarin haƙƙi wanda ba halin wani ga Allah in da ka gani annabi Muhammad ne shine zil mamdud al hijabul awwali hijabin farko huwa haqiqatul muhammadiyya shine haqiqatul muhammadiyya fa innaha domin ita hiya barzahul akbar ita ce barzahi mai girma kaga ce na faɗa muku waye barzahul akbari bayan Allah wa bayan halqihi shine tsakanin Allah da da halitta gaba daya shine barzahul maqtumi barzahul akbari barzahul maqtumi wancan barzahin wannan barzahin saboda in an karba daga nan bayarwa ake a can yanzu wannan gidan ai akwai tasha wanda aka sauko wuta daga nan aka bayar a gidan sai mu sa tasha shi tasha shi ma muhammadi ne amma wa sunan shi ba mu sani ba in ya zo aka zo aka aje shi an haɗa muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu ne suke tattajaliyat to in aka zo aka aje shi ana to in ya zo daidai na gidan sai kama sai ba wa gidan daidai a ce ba a so a cire shi kuna son ka ga Allah kamar yadda yin izala suka ce ya ka ga Allah eh kai kawai kana son da ka jawo shi ne kawai ka sake wa gida insha Allah gidan zai kone to haka abin yake ka kuwa gidan da ya kone ka ga adimun kenan to haka abubuwan suke kowane kujera sai an kawo mai sassauta shi kowanne shi ne a ɗariƙance a wajen wa ka karɓa ɗariƙa a wajen wa shi wannan ya karɓa wannan a wajen wa ya karɓa idan ka karɓo ta wajen yawo baka karɓa daidai ba to shi da ga mutum yana yawo Eh, ba shi da is- ba istiqama ma ko miskalar darati eh tai ba da zai samu istiqama bane yanda ka san dan dauri ko karuwa haka eh dai nan ya haka haka dan daudi haka amma idan ka zo kana da ɗariƙa masalan yanzu kaga wannan farin gashi na ba na shekaru ba ne eh ba shekarun ba ne to ai naka ga- farin gashi na yafi naka kuma kai kake gabana in muka je wani gurin in aka ce ni kaninka ne ba za a yadda ba kuma uwa ɗaya uba ɗaya ba za a yadda ba to wannan gashi abin da ke faruwa daga ina na karɓo ɗariƙan ina aka min izini ni kuma wa na ba su kuma me suke ja abin da suke ja din suke zaman lafiya ai yana dawa kaina ne saboda haka gashin kaina da wahalar da nake ji kai ba za ka ji ba to jaye jaye ne saboda su ba za a musu komai ba ai akwai wanda ya tsaya musu duk rauhanin da suka ja kaina da su dawo a eh ni ne ai a haka abin yake tafiya to duk abin haka yake gudana ya zai shi yasa kake cewa za a kawo maganin zafin jikin ce ka bar abin ka ba ko me ka bani hakan ne in ka ga bana ji to su kuma suna bacci su kuma suna bacci amma aikin su shine zan ji a jikina shi zan ji a jikina to haka abubuwan yake tafiya gwargwadon gurin da ka tafi da abinka to ma'aikatan da kake ciki sai mutum da yake ka samu majazubai mahaukata ma in suka je suka dinga narka adadai kuma abu ne wannan ka ja shi ɗan ƙanƙani rauhanai na su baka wahala su kuma suka zo ba ruwansu da kai yaro ne ko ka iya kiransu sun zo kuma ka'idarsu dole a cika musu babu dan Allah ku yi haƙuri ban sani ba ne ba sa karɓin wannan saboda haka in suka zo suka gan kana ja sai su koma wajen waya baka yi abin yadda yake faruwa kenan haka yake tafiya shi yasa wa dalib murabbiyan habiran nasihan kamila irfani shi yasa aka maka togaciya kar ka je kame kame in ka je kafin kafin to za ka sha wahala to amma in ka je ce to kana neman izini kaza ce je kada yi maka wanda yake yin izini bai san abin da yake kai ba bai da izinin abin Wa- yanda ka san dan shegi haka wanda bai da izini ya ba da ɗariƙan yanda ka san dan shegi a cikin ɗariƙan haka yake ba zai tasiri ba wancan kuma zai ta wahala ya wahala ya wahala to haka ɗariƙa take tana tafiya ne a kan matafiya kuma ba a canza ba saboda sunatul mursalina ne daga zaran an kauce daga kan wannan to shikenan an shiga wani garari an shiga wani garari to wannan shine zai nuna maka wannan hijabin in aka zo wanda yake waye ke tsakaninka da da manzo Allah sai na ka zo kowa an san ai ya zo daga baban shi ne baban shi kuma daga wani baban ne haka ne aka zo kowa an zo tanasulin ne min ila to haka wannan din ma take to wannan din ma haka yake wannan din ma ko mutum ya yadda ko kar ya yadda haka yake in ka ce ƙarya ne to ashe uba ma ƙarya ne domin wannan abu ne eh wancan ma abu ne wannan abun ruhi ne wannan abul jasdi ne zai iya yiwa ya zama abun ruhi abul jasdi a wajen mutum kuma to haka abubuwan suke gudana to wayannan hijaban ne su ne suke ɗauke wa mutane komai wani hijabu sani hijabi na biyu rida'ul kibriyayi shine rigar nan na kibriyawu ala wajehi subhanahu wata'ala fala sabilin ila inhirakihi babu wanda ya isa ya keta wayannan guraren wayannan hijaban guda biyu babu shi babu kai dai ka bari a iso maka daidai yadda za ka iya daidai ijtihadin ka daidai rabon ka eh iya kudin ka iya shagalin ka haddaran ubangiji ma haka ne eh yanayin abin da ka tsokano gwargwadon abin da za a raba maka to waye mai raba maka a kasar shine zai kawo maka ya ce maka annabi Muhammad sai ka gane generation haka abin yake tafiya wa kauli shehi maulana abdulsalam bin mashishi maulana shehu abdulsalam bin mashishi ya faɗa radiyallahu anhu wa hijabuka al'azamu hijabin nan naka al'azamu mafi girma alqa'imu bayna yadayka wanda yake gaban ka wa kenan yanzu an gane to da haka wayancan baya da na ce muku ce wanda na yi na san duk yare kowa ya ji kowa ya yi bacci bai gane ba saboda makamai ne daban-daban daban-daban daban-daban daban duk yana maka ya zubo maka ne su in an dawo nan Allah Muhammadu ne anan in an dawo nan shine anan in an dawo nan shine anan shine daga wancan tajallin ya dawo nan daga wannan tajallin ya dawo nan shine da wannan duk shine je yake gama saboda haka yare za ka ji kai a tunanin ka duk wanda ka ji a tsaya ya gurin to kuma kai ba yin ka aka yi ba kai kai shi ba yanda aka kama kan haka za ka karɓe shi kai kuma ka nemi sanin sa amma ba ka ce a in ba ka yadda kai waye da kai ne ko ko kai da kai ne ko kuma awa kake babu saboda haka dole sai ka ne yaya ake yi ake gani a ce to kana da hankali kenan dawo sai a ce to ga hanyar da za ka bi ko ma baya mun tafi muna kaula sai mai tsaro ta ya tafi mu ya tafi ta ta ta mota ya bar Nijar ko Burkina Faso ne kasan su police din su ba irin Najeriya bane da ya zo ya gansu a gindin bishiya sai wuce su sai suka kyale shi sai da yi tafiya nan milamilai ya je zai shiga wancan ƙasar sai game da polis din can yaya aka yi yanzu ka ce na tak na ya aka yi kabo sai suka ce sai ya koma ya haɗa su da Allah suka ce a'a ba yake Allah muke ba koma za ka yi sai ka koma sai ka je can mun ga takardar su tukunna to a ma'arifa ya fi wannan tsanani ma'arifa ya fi wannan tsanani wannan ma kana samun daman kai ba kai roƙo ko to can ba roƙo kawai kai ma ka san kawai baka cancanta bane kuma kawai shikenan eh qualification din ka bai kai ka shiga ba ka zo kowa ka ga inda kai da shigo to koma kawai shikenan saboda haka duk wani siya a nan ne ake yi eh can gyara dole ka gyara kanka to ma'arifa yake sa a samu haka shi ne azamul qayyim bayna dayka arada bihi abin da yake nufi da wannan hijabin alhaqiqatul muhammadiyya eh shi din ne dai fa inna hijabiyatu sallallahu alaihi wasallama domin hijabin sa wa ba'at li tamamil ifadati an sanya shi ne saboda cikan fa'ida la liman in min al ifadati ba dan a hana ka fa'ida ba fa innahu domin shi manzo Allah laulal hijabu ba dan wannan hijabin ba lam ya kadarul halqa an yubashiru li ifadata da babu wani halitta ta isa ta riski abin da ake so ta samu ba dan abun ba a ai duk wani abin da kaga aka hana ka an hana ka ne dan ka isa ba an hana ka ne dan barna ba a an hana ka ne dan ka zamo mutum ita ce duk lokacin da ka ga wani abu a shari'a an ce maka haramun ba wai Allah ne a kan shi haramun ba a'a kai ne a wajen ka haramun din kai ne ana nufin kar in ka taba abun kai ma ba ka son a yi maka to tunda ba ka son a maka to shikenan kai ma kar ka yi wani sunan abun haramun in za ka yi wani kuwa haramun to abin yarju ilal insan ne la ilallahi ba ruwan Allah ba ruwan Allah haka abubuwan suke gudana. Na, kaga man'uli ba an yi ba ne don hanawa. Fa'ina launar hijabu, lamar ƙadarul halka, ba don hijabin babu wata halitta da ta isa an yi bashara da ifarata minhu. A ce ka yi mu bashara da fa'idan da ke wajen Allah, bi nafsin da kan mutum ko abu sarim alasa ba ta waje yi, saboda wannan hasken zashin Ubangiji. ba zai bar ka zo ba tuntuni za ka lalace eh zai kona mutum yanzu a cikin wayan wuta wanda yake ɗauka ke fitar da shi cadi wayannan high station to bayan gungin da yake yi ko an ɗauke wutan an ɗauke wutan sai ka samu waɗansu awoyi kafin ka iya saka gurin ba halin ana ɗauke wutan ka je ka motsa ka mutu kenan ka gama ka ga babu an ɗauke kuma gashi kana gani ba ba ka ganin komai to amma ka matsa za ka gane ai Allahu nuru samawati wal ardi masalan nuri ka mishkati fiha misbahun al misbah fi zujjajatin al zujjaja ka annaha kawkabun duri yuqad min shajaratin mubarakatin zaytun la sharqiyatin wala garbi yakad zaytuha yudi wa law lam tamsasu nar yudi'u zai haskaka kai ka je kusa da wutan gurin ka gani a motsa ka tafi kenan jinin ka babu saboda ka mutu kenan ya kada zai tuwa yau walau lam tamsas ko baka kama ba kuma ga shi ba a ido haka ba za ka gani ba wa yake yi ai Allah ne ai Allah ne an jefa musu abin da ya ciki saboda ta arifan laha dan mutum ya san Allah duk mutumin da bai san Allah ba sunan shi ayyuka halalle eh ba sanin Allah alkiram wani baka'u ba shau jani ya ce wallahi ba dan ba dan sun yi dan zatin Allah bane duk sai sun shiga wuta ya ce ka kora shi ta nan ka dado shi nan ka tura can ka ce nan baya nan ya ce wallahi ba dan Allah suke nufi wallahi duk sai sun shiga wuta ya faɗa ai za mu je fa'idan za mu je gaba insha Allah ka gani ta tarif al-mawjuda ce fala wujudan aslan fadadan an ifadatin wanda yake neman fa'idan ma baya nan balle ya samu wani balle ya sami fa'idan fa innal ifadata shi fa'idan min wara'il wujud yana bayan samuwa ne ai fa nusiba hijabun bayna yadillah sai aka sanya hijabi a tsakanin mutum da Allah li yastafida al halqa saboda halitta ta amfana bi sababi wujudihi saboda samuwansa ya zama madatu wujudihim maddan samuwansu wai kayi wujudihim da wanzuwar saduwarsu duk ya zamo yana waje daya wa madatul ifada maddan na ifada min wara'il wujud yana bayan samuwa ne ko fanu sibal hijabu bayna yadillah sai aka sanya wannan hijabin tsakanin mutum da Allah liyan sabilil halqa saboda halitta ta fa'idantu bi sababi wujudihi saboda samuwansa maddatun wujudihi wa ibqa'i wujudihim ga samuwar na ga ga ga abin da ake nema na samuwar ga kuma abkuwan saduwa wa maddatul ifadatu min Allah ta'ala da madda na ifada daga Allah is jami'ul ifadatu min Allah mutlaqan duk wani ifada fa'idodi daga Allah mutlaqan ya talaka har hijabul azam min Allah manzo Allah ne yake karban sa duk wani abin da zai zo daga Allah manzo Allah ne yake iya karba li kaunihi qawwahu bi quwwatihi saboda Allah ya karfafa shi da karfin sa shi yake iya dauka summa yatibuha ala jami'il wujudi sannan shi kuma ya kwaran yawo dukkan kaunu walau la huwa ba dan shi ba mastafa da admin Allah shay'an babu wanda ya isa mu shurbata mai numfashi baka yi suka samu ba sai daga shi fa haza ma'anar hijabiyya wannan shi ake maganar hijabiyya nusibat lil ifadati wanda aka sa shi dan fa'ida ya qulu sallallahu alaihi wasallama magana ta zo manzo Allah yana cewa inna ma na qasimun to ka sani ni ne fa mai rabawa wallahu al-mawdi Allah kuma shi ne mai bayarwa wannan bukhari ya rawaito cikin kitabul ilmi man yuridullahu bi khairin yafaqihu fil fid dini ya zo cikin kitabun zakati babu nahi an mas'alatin innama ana qasimun ni ne mai rabawa wallahu al-mawdi Allah kuma shine mai bayarwa wannan yana tanazuli shauti dani yana cewa yanubum shine na'ibin manzan Allah saboda kowane lokaci dole sai an samu wanda suke na'ibanci kaga ya adamu adamu halifan Allah ne fi ardihi
haka
annabi annabi dauda halifan Allah ne fi ardi amma manzon Allah halifan Allah ne fi ardihi wa sama'ihi ba ardihi ba komi na Allah to annabi Muhammadu shi halifansa shi yasa karfinsu ba iri ɗaya ba ne waccan tasarrufansu ya dawo da ina ja'alna ka halifatan fil ardi hakum ka gani fil ard an yi masa tahassusi annabi adamu ma shi ma masa tahassusi amma man Allah bil kulliyati saboda haka nuwabu rasulullahi suna zuwa ne a matakai waliyai suna zuwa ne a kujeran annabawa wannan ya zo akan kujeran annabi Musa ne wannan ya zo akan kujeran annabi Isa ne wannan ya zo akan kujeran annabi Isma'ila ne wannan ya zo akan kujeran annabi Ibrahim ne wannan ya zo akan kujeran annabi Dawud ne wannan ya zo akan kujeran annabi Yunusa ne wannan ya haka waliye suke zuwa kaf gaba ki daya kujeran ba ta mutuwa kamar yadda sarkin Kano Bayero baya mutuwa waye sarkin Kano yanzu har yanzu bayero ne saboda ismu martabati ne shi nubuwa wulaya suna ce ta martaba ba eh suna ne na martaba saboda haka martaban tana nan saboda haka akwai mai shi tana nan to anan ne Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da ya zo yake cewa Allah shine ko manzo Allah shine kofan Allah ce manzo Allah shine babul lahi yace ni kuma ni ne kofan manzo Allah babu wanda zai shiga wajen annabi Muhammadu ba ta hannuna ba babu shi in ce babu shi shobrai ci inda za ka shiga kofin annabi muhammadu to sai ta nuna babu ta inda mutum zai zaga ya shiga in ba ta nan ba sai ke cewa yana magana ne a tuwa disibiti wannan a shekarar ma zai ba duniya yake wannan magana domin maulidinsa na ƙarshe kenan a 1975 yake cewa mutane ba za su yi nadama ba sai ranar da suka sai tashin kiyama ta zo kaga duk hadiyya da kake bayarwa ni nake karba da hannuna a lokacin za ka gane waye Ibrahim. Duk wani abin da za ka bayar na hadiya to a hannunsa ne, shi ne ke karba. To kaga irin wannan, ai kaga akwai imuwa, sai mutum da yake gani annabi ma yana ganin ya mutu, balle ka kamar wani waliyi ka ce kuma shi ne ta ina za a fara. To Abdullahi Bayero kuma gashi ya mutu amma har yanzu Aminu a ado kuma shi ne. amma ya yarda da wannan eh to ya sha wahala kuwa domin ba za canza don shi ba shugaban ƙasa a zikiwe yanzu shi ne buhari kuma yanzu har yanzu shi ne shugaban ƙasar ne ne kuma ba canza ba haka abin yake ma a gaiba in kowa ya zo kuma akwai fawon da za a bashi a sa shi wani abin da wancan bai yi ba saboda ana karawa ana ragewa gwargwadonka gwargwadon yanayin mutanenka kuma Allah ce na kim ya shiru sallallahu alaihi sallama mazala yana nuni ne ila annal ikiti da'atul ilahiyya yanke yanke na ubangiji lil qawabil asaliya muqabala ne na asali kanat maqsumatun bi hukumin mashi'atir rabbani wato rabe-rabe ne da mashi'a na ubangiji maqsumatun an raba ne da hukumin mashi'atir rabbani haka Allah yake so eh laysa li ghayr lafiya madhalun wannan Allah ba shi da mashiga cikin wannan ce yaushe annabin zai iya ya baka ya lura da kai ya baka shine yake kallon can ya kalli nan to da wani suna yake kallon can ya kalli nan yana kallon ubangiji bai waiwaya ba lahazatan da ahmadu yana kallon halitta ya bawa kowa abin da yake nufi da muhammadu sunayen haka suke Eh, nan haka ahmadu ne nan kuma muhammadu ne sun majali subhanahu wata'ala ani nabiyahu sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sanya annabinsa qa'iman lahu fi fi tawsil tilkal qisabi ya sanya shi cikin sadar da wannan rabo al-mufassilatu bi hukmil mashi'ati wanda yake rabe da hukuncin mashi'a allati qulna wanda muka faɗan nan baya makasumatu bi hukmil mashi'atu rabbani hiya ikati da'atul ilahiyya shine yanke yanke ko rabaraban ubangiji allati ila arbabi ya zuwa ga wanda suka cancanta wai alqawabil asaliya wannan shine qabili na asali falaysa yu'da sallallahu alaihi wasallam li shay min al-mawjud amran manzon Allah baya ba wani daga cikin halitta wani al'amari min al-umuri daga cikin wani al'amari illa ma ba'ul iqtida'ul ilahi gidan wani ya kamata a yi ruwa gidan wani ya kamata kar a bashi gidan wani a bashi kuɗi gidan wani a bashi lafiya gidan wani duk wannan an riga an shigar da shi ciki yana cikin manzo Allah kuma haka yake rabawa haka yake raba arzikin fa bana laka to wannan da ya nuna maka anna buruzul abai min alhaqi kyauta da yake fitowa daga Allah jumlatan wa tafsilan a dunkule ko a rarrabe liman uridu zalika ga wanda nake nufin saka gane liman uridu zalika wa tafsilihi da raba shi ala arbabihi ga wanda suka cancanta wa fi martabati haqiqatihi almuhammadiyya a cikin martaban haqiqatul muhammadiyya sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yutihi li arbabihi shi yake bawo ma'abutansa bi hasbin nasbi gwargwadon nasbanka yaya kake ittisalinka da manzo Allah bi hasbin nasfi fa hada ma'ana alhadith wannan shine hadisi yake nufin innama ana alqasim wallahu almu'ti ni ne mai rabawa Allah shine mai bayarwa al-hijabiyatul ula hijabin farko lillaki hijabul kibriya baya kenan man dawo da baya wala sabila ila yin hiraki ba wanda ya isa yake tashi wa hijabul sani hijabi na biyu lillahi hijabul haqiqatul muhammadiya akwai ubangiji yana da haqiqatul muhammadiya bainal lahi wa bainal wujudi tsakaninsa da halitta wal haqiqatul muhammadiya shi haqiqatul muhammadiya duna ha hijabul anwari a bayansa akwai hijabul anwari fala maqama li'adin an yasilu ila haqiqatul muhammadiya ya tahadda hijabul anwari allati duna ba wanda ya isa li waqatun ma allahi la ya karibu ni malakun wala nabiyun mursalun babu wani mala'ika babu wani annabi wanda ya isa ya san me ke tsakanina da rabbul izzati babu shi saboda shi ma annabin akwai kujeransa ni ne nake ba shi shi ne ma'ana Allah. ai duk annabawan almajiransa ne duk annabawan almajiransa ne ya tizo alayhim domin ya sa cikin wujudu kuma babu wanda aka tsare illa a'a kullul mawjudati yabradul ataya atai min hadratil haqiqatil muhammadiyya kullul atai allati wa inna ma tajallatul haqqi kullaha tajallin ubangiji duka min wara hijabul kibriyai yana yin tajalli ne daga wara'u hijab min wara'i hijabil kibriyai ومن وراء حجاب الحقيقة المحمدية حجابين إنكنا ومن وراء حجاب التي دونها سكان سكاني وإنما الوصول إلى الله تعالى من باب النبي كأغني go baka yi saka sa'ad da Allah ba abin da shehu bayan ya faɗa sai ta kofa annabi Muhammad baka isa ka isa wajen Allah ba sai ta kofa annabi Muhammad bi kawai hibaban domin shine kofa fil usuli ila Allah ne da ka shiga wajen Allah eh ka bar Allah ka bar annabi ka kama Allah magana yan izala a iskanci iskanci eh eh annabi yadda suka fasaranta shi babban malamin su shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaman emblem ne Qur'ani shine risalan to in ka cire risalan sai ka jefar da emblem wannan lahajan Sama'ila Idris kenan eh in ka rike alqur'ani to sai ka bar annabi kaga kwaya an tafi maimakon ina ganin gafakan ƙur'ani ma ƙur'ani ne la yi masu illa bin haka ya kamata inda ta'azima da ma'arifatun nabi sallallahu alaihi wasallama amma aka cire annabi a cikin addini ai ba addini eh ba addini Allah ya yi wala matsama'an li ahadin ka gani duk wurin da kaje ke matsama'an la la babu babu wani wanda yake da kwaɗayi fil usuli ila Allah bidunihi ya sadu da Allah babu annabi Muhammadu ba ba kama isa bane balle a fara ba kama isa bane fa inna fa inna ma ma'ana zalika wannan bin mutaba'ati shar'ihi shi bin annabi Muhammadu saduwa da Allah shari'a ne ai manzon Allah huwa shari'u manzo Allah huwa shari'u saboda haka in ka bi shi shine dazu nake faɗa daidai kudin ka daidai shagalin ka gwargwadon yadda ka gane shi kuka zauna lafiya da shi gwargwadon yadda zaka samu amdadu min rabbil izzati ta hannun shi idan kai ba malaman mu'abbirun suna cewa idan ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi datti to ba annabin bane ya yi datti ganin ka gaskiya ne annabin ka gani amma kai ake nuna eh kai ake nuna eh da ba haka yake ka gan shi wasu suka ce a ma dama baka gan shi a balarabe ba ba shi bane kaman su imam al-ashfa baka ce a ba haka bane ganin sa ya fito maka a balarabe yadda yake kuma to idan ya yi maka ya maka wannan fita yana nuna maka aikin aikin ka ne aikin ka ne dai kawai zai dinga bayyana jikin shi aikin ka ne zai bayyana jikin shi zaka gan shi ga shi ka gan shi amma bi hayatin rasa to ka sha wuya bi akmalihi lamarin ka yana kyau haka zaka tafi da ta'ziyarin sa wakati fa a sabilihi da bin hanyarsa wa takhalluqu bi akhlaqihi kuma ka nemi ɗabi'a irin tasa a ganka da ita wa ta'addu bi adabi ta'addab bi zahir wal batin bihi yuraq al mar'u lil mawadi ta'addab bi zahir wal batin bihi yuraq al mar'u lil mawadi domin baka da adabu cikin tafiya to an shiga garadi an fadi to amma in kana da adabu cikin tafiya ana samun sauƙin tafiya cikin hadaran manzo Allah ma al ikhlas al wujhat tare da tsarki al ikhlas yin abu dan Allah na wujhatun fi zalika ka wajjantar da lamarinka kullahu ila Allah ta'ala zuwa wajen Allah wajen annabi ake son ka tasamma in ka tasamma manzo Allah Suraka ta san masa ne da adabu, ikhilasu, adabu ikhilasu bin shari'atihi, mutaba'atihi, shi kenan? In ka duba, iya ƙoƙarin abin da kai ta ƙoƙarin gyarawa, ne tsakaninka da Allah, ne tsakaninka da in baka ba kiyaye tsakaninka da mutane fa ba za ka kiyaye tsakaninka da Allah ba. ba za ka iya ba dole wa ati kulli zai haƙƙin haƙƙahu kowa har dabba sai ka ba shi haƙƙinsa sufaye suna tafiya a kowane sutu yana tafiya akan hanya a matsatsan hanya sai ga shiga kare sai ya kauce shi ya shiga kwata karen ya wuce sai aka ce kare ne fa ce ai ban san wanda ya fi wani tsakani da shi a wajen Allah ba ban san wanda ya fi wani tsakanin ni da shi a wajen Allah ba kaga wannan kaga zuciya ta zama tana da tana daukan laifi kenan to duk zuciya lokacin da ba ta daukan laifi tana ganin ni ne ba wanda ya kai ni a ta kuma a shaidan ya yi maka rawani mai shaidan ya wa mutum rawani sannan ba wanda ya isa gaya maka sai abin da ka gane shaidan ya dora ka ka hau to kuma a ƙa'ida sai ka san wa'innan ilalun wannan su ake kira karnuka a sufanci walau an naka tarna alayhim an yuqtilu anfusahum wannan katalun da ake nufi wannan katalun nafsul ammarati bisu'i ne ba mutum ya ginu akan son zuciyarsa ba ya ya iya kashe abinda yake so na son zuciyarsa ya kashe shi ya rayu da rayuwan gaskiya in ya samu wannan to zai iya tafiya a cikin hadarin sufaye in ba haka ba yawancin wahabiyawa wannan abin ne yake da kusar da su suna kallon shari'a ne ba sa kallon huluku in sun kalli abu a zawahiru na ce shari'a zawahiru to akwai kuma dokto wanda shi kuma ba ruwansa da wannan zaman kansa yake zaman kansa yake kuma kowa ya yarda mai hawan jini gishiri na illantar da shi amma kuma gishiri a shari'a halal ne ba haramun ba ne gishiri a shari'a halal ne sai doktor yake ka daina ci sai kai kuma ka ce Allah ya halatta mun ka ce in daina ko ka bi na dakto ka zauna lafiya ko ka saba wa dakto ka shiga bala'i. Sufanci ba yana hukunci ba ne da mujarradin zawahiru, shi yana magana ne akan bawaɗin. Akan bawaɗin, babu ya zo. Saboda haka, wannan shi ne kamata mu dinga lura da shi a cikin wannan tafiyan duk abin da ake son a gaya maka cikin jawahirul ma'ani ana son ka tace karatun ka ne ka tace ka dawo ka ga menene shauti da ne fahimci manzo Allah kuma ya ya faɗa wa duniya manzo Allah wanda ka ji duk yake inkari to yana inkari ne jahili ne bi martabati bai san abin da ake nufi ba fa bi hadal miqdar to ta wannan hanya yasirul abdi ila Allah ta'ala ta wani hanya ta hanyar babullahi wa ma babullahi hadarataini halarori ne guda biyu hijabul kibriya'u hijabul haqiqatul muhammadiyya wa qawal qa'imu bayna yadillahi subhanahu wa ta'ala huwa rasulullahi wa babullahi saboda haka wannan mikilarin ta hanyar ake bi to shi kuma bin manzo Allah labudda ka bi shar'atihi ibtida'i bihi takhallaq bi akhlaqihi wa nasun da ka samu sai ka samu wuluji ila babi ila rasulillahi wa rasuli sai sadu da kai da rabbul izzati kuma falwasilu wa bi ghairi hadha al-miqdar imma da wannan man ila sabilil usul ila Allah bayan da kai ka sadu da Allah falwasilu ila Allah ta'ala shi wanda zai sadu da Allah ko ya sadu da Allah idza kana yuridu an yanzaha anhu al-hijab mutlaqan idan yana son a kawar masa da wannan hijabi mutlaqin sa wa yasiru ila Allah mahadan ya sadu da shi daga shi sai Allah bila hijabin babu wannan hijabin aw ya tahaddal hijab ko kuma zai tattaka hijabin ila ma wara'ihi fa hadha al-amru wannan la sabila ilayhi badan iya ba wala matamu li adam fi darki ba wanda ya ishe riski wannan intaha من إملاء شيخنا ومربينا إلى الله شيء Ahmad Tijjani Allah amfana bi gobe za mu shiga ya ƙara ƙarfafa ka daga maganan Abul Abbas al-Marsi da yake cewa law hajaba anni rasulullahi tarfatu ainin ma adattu nafsi min al-muslimina to daga nan ne zaka gane ta ina suke shiga wa'annan kofofin ba kofar da mutane suke zato bane ta yadda mutane suka yi aiki ne wajen Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من دار الذين صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين